أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم فصل فصلي كان لك عربي منا وأما خلقه صلى الله عليه وسلم في الوفاء أما حالا من زن الله صلى الله عليه وسلم أولا سكا على قوري وحسن العاج لكتاوان على قوري وصلة الرحم لسادة زمنتا وحدثنا القاضي أبو عامر alƙawabi abu amirin ya mana hadisi wanda shine muhammad ɗan isma'ila بقراءتي عليه da karatuna da ne a kunsa malamina ne قال حدثنا أبو بكر Yace Abu Bakar- محمد yace abubakar ya mana hadisi wanda shine muhammad dan muhammadu حد- قال حدثنا أبو إسحاق yace abu ishaq al-habbal ya mana hadisi قال حدثنا أبو محمد بن الحسن.
yace abu muhammad dan nahas ya zantan mana قال حدثنا ابن الأعراب yace ibn al-arabi ya mana hadisi قال حدثنا أبو yace داود.
abu dawuda sahibu sunan ya zantan mana قال حدثنا محمد بن يحيى yace muhammad dan yahaya ya mana hadisi قال حدثنا محمد بن yace جعفر.
muhammad dan sinanin ya mana hadisi قال حدثنا إبراهيم yace ibrahimu dan dahmana ya zantan mana عن بديل shi kuma daga budailu عن عبد الكريم shi kuma daga abdul karim dan abdullahi dan shakiku عن أبي shi kuma daga baban nasa wato abdullahi dan shukai dan shakiku عن عبد الله shi kuma daga ana abdullahi daga abdullahi عن أبي لهب shi kuma daga abil hamsahi قال yake cewa بايعت النبي صلى الله عليه وسلم ببيع mun yi tafa da annabi sallallahu alaihi wasallama da wani cinikayya قبل أن يبعث tun gabanin a aiko shi وبقيت له بقية sai ya zama akwai abin da ya rage ba cika ba ووعدته to sai ne wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama alƙawarin zan kawo masa wannan cikon abigiransa أنا جئت sai na manta ثم ذكرت بعد ثلاث sannan sai bayan kwana uku na tuna
فجئت sai na zo فإذا هو في sai ga مكان manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai bar wannan bigire ba قال manzon Allah ya ce da shi يا فتاة ya kai wannan saurayi قد شكرت علي hajiga ka tsananta gare ni أنا هاهنا منذ سنة.
annabi ya ce ina wannan gudi kwana uku ina jiran ka وعن أنس an gaba daga Anas dan Maliku قال النبي صلى الله عليه وسلم annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance
إذا أوتي بهدية idan aka zo masa da hadiya قال sai ya ce إذا أبو بها إلى بيت فلان ku tafi da ita wannan hadiya zuwa ɗakin na wato wato gidan fulana ta wance وإنها كانت صديقة domin da ita wannan baiwa Allah kawar na na Khadija ce إنها كانت يقبل.
hakika ita ta kasance tana son na na Khadija وعن عائشة رضي الله an gabo daga na Aisha Allah ya kare ta gare ta قالت take cewa هاجرت على امرأة ban taɓa yin kishi kan wata mata ba هاجرت على irin kishin da nake akan na na Khadija لما كنت أسمعه يذكرها saboda abin da nake yawan ji annabi yana ambatanta وإن كان ليربه الشاة annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yakan yanka dabba ويهديها to إلى sai bada da- نسائها.
wato sai bada hadiyar wannan dabba zuwa kawayen na na Khadija واستأذنت عليه أختها wata rana ‘yan wannan na Khadija ta nemi izini ta shigo gidan annabi sallallahu alaihi wasallama وارساها إليها sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karkafi karkashi zuwa gare ta ودخلت عليه امرأة wata mata ta shigo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama وهش لها manzon Allah ya buɗe saki fuska gare ta وأحسن السؤال ya kuma kyautata tambaya gare ta فلما خرجت yayin da wannan baiwa Allah ta fita sai قال manzon Allah ya ce إنها كانت شاكرة أيام خديجة wannan baiwa Allah ta kasance tana zuwan mana a lokacin na na Khadija وإن حسن العهد من الإيمان kuma kyakkyawan wato alkawari yana daga cikin imani ووصفه بعضهم shafin malamai sun sifanta annabi sallallahu alaihi wasallama قال fakala yace كان يسر جويره annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana sadar da zumunta wato abokan zumuntarsa من غير أن يؤثرهم ba tare da ya zaɓi wasu akan wasu ba سلاما وأحسنا hafsa wa'inda suke mafifita minhum daga gare su قال صلى الله عليه وسلم manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa إن آل بني فلان hakika alayen yayan wani ليسوا لي أولياء ba waliyai na ba ne غير أن لهم رحمة sai dai cewa suna da wato zumunta سأقولها ببلال wadda sannu zandan su sasar da danshinta قال صلى الله عليه manzon وسلم mm, na'am
وقال صلى الله عليه وسلم na'am wa qad salla نعم eh وقد hajiga صلى عليه na'am eh ita hajiga annabi sallallahu alaihi wasallama yayi sallah بأمامة da umamatu ابنة ابنته wadda ya ce ta ta yarsa na Zainabu Allah ya kare da gare ta يعملها على عاتقه yana daukan ta sa wuyayi na sa وإذا سجد idan ya sujjada ودعها sai annabi ya ajiye ta وإذا قام idan annabi zai tashi sai ya dauke ta وعن أبي قتادة Mm, an gabo daga abi ka sasu ansari وقد وفد للنجاشي yace bakin girma sun zo na najashi وقام النبي صلى الله عليه وسلم to يخدمه sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi da kansa ya nemi su hidima قال له أصحابه sai sabon manzon Allah suka ce ya rasulullahi mun yi san maka قال sai annabi ya ce إنهم كانوا لأصحابنا mukurimina su ma suna karrama sahabbaina idan sun je وإني أحب أن أكافئ ni kuma ina so ne musu sakayya ولما جاء بأخته من domin- الوداعة الشيماء eh shi ne dashi a manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karrama shi kwarai da gaske kamar yadda shi ma ya karrama manzon Allah eh hakan nan mutanen da dashi ma sun karrama sahabban manzon Allah tunda lokacin da aka yi hijira aka tafi a da wayannan sahabbai saboda abin da yake faruwa a cikin Makka da aka je ya karrama su ya kuma ba su guri domin shi dama sarki ne wanda ba a zalunta wani shi ba zai zalunci ba ba kuma zai bari Allah zalunci wani ba saboda haka da aka zo ba su guri suka zauna sai aka samu wasu daga cikin a mutanen makka a cikin su akwai a shi amur dan as suka taho suka ce bari mu je mu rama abin da aka yi mana a badar mu je mu kama sahabban nan na annabi da suke can wajen najashi tunda ba shi bai san su ba za mu gaya masa kawai ba mu su to suke nan da suka je a ya fito sai suka ce abin da suka suka kama masa kyauta ta fatu da yake dama a cikin da zai arab ana samun fatu su kuma a can ethiopia babu a wannan lokacin habasha saboda sai aka zo aka kawo musu fatu na sada- na hadiyya yi murna sai ce me ya faru ce a na zo mun zo ne ka ba mu wayannan mutanen da suka zo gurin ka domin wasu mutane wanda sun saba da addinin iyaye da kakanni idan ka ba mu su to shikenan mu za mu kakkashe su kawai shikenan mu sani abin nan sai ce to kai yanzu da yake abokinsa ne shi amur dan asu ita kai yanzu amuru yaya zan baka mutane kai tsaye ba tare da an tambaye su ba ai sai a bari a kira su a zo a ji me yake faruwa in ya sannan sai a yi hukunci a kai sai su a kira su to su in sun zo su jira suke masa shi sarki da shi to su kuma idan sabon manzo Allah sun karbi tauhidi a wajen annabi ba su yi kowa su jira sai Allah so da haka suka shigo suka zo gurin sa suna ce assalamu alaikum wa assalamu ala man tabi'a al-huda sai sai amurka yake sauka gari dama mun gaya maka ba za su yi ma yadda muke maka ba ba za su yi maka gaisuwa yadda kowa yake maka ba sai ce da su to ku me yasa ku gaishe ne da kowa ke gaishe ni ba suka ce a'a ai ba za mu gaishe ka ba saboda da irin wannan saboda Allah kada yake wasu jira dama kuma Jafar dan Abi Talib ya ce ku wakilta ni ni zan yi jawabi a gurin aka wakilta shi kuwa to a gurin sai wai ku bani labarin addinin nan naku da yadda annabi ne shi sai ce ai addinin mu akwai hana zalunci akwai kada na sama ya danne na ƙasa akwai bautawa Allah akwai kaza sada zumunta da sauransu sai ce to ai wannan abin da kuke faɗa mu ma annabin mu annabi Isa ai abin da yake ne idan akwai wani abu karanta mu Jafar sai ya dama an saukar da su Maryam kafin lokacin saboda haka sai karanta musu suratul Maryam yana karanta musu akwai sanda a hannunsa sai ya dinga karta ƙasa da shi sai ce wallahi wannan abin da aka karanta bai saba ba ko musƙala da da abin da annabi isa ke gaya mana saboda tun a wannan lokacin shi ne zai musulunta ya musulunta kuma an ce amur dan as Allah ya kare da gare shi ma a hannun sa ya musulunta shi zaka ta a ina ne inda tabi'i ya musulunta da sahabi to shine wannan gurin eh shi ne zan shi bai taɓa ganin manzon Allah ba dan har lokacin da Allah ya masa sallah ai saboda su mutan garin su ba su san musulmi bane ba saboda haka bari a yi masa sallah a garin musulmai shi ne manzon Allah ya masa sallah saboda haka a mutanen da shi masu girma ne kwarai da gaske wanda kuma daga nan aka kori wa'annan aka ce ba zai yi ba wa'annan kuma sai ce ku zauna a cikin garin gari na garin ku ne ba mai tuzguna muku ba mai taɓa ku to shi sa manzo Allah yake karrama jama'an najashi idan sun zo gurin sa mm amin ولما جاء بأخته من الرضاعة الشماء wato duk wannan yana nuna cewa duk wanda ya maka tausayi ka girmama shi dama shi wannan babi bayan sada zumunta kuma ce husnul ahadi kyakkyawan alkawari ma'ana an ma kyautayi kakka manta kyautayin nan kuma ko wanda ima a ƙasa yake da kai kai ko da ba addinin ku ɗaya ba idan ya maka kyautayi ka girmama shi yanzu kan manta a cikin wannan dai a najashin a nan fa aka auri ummu habiba matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin shi sun so da mijinta shi ma ya hijira to daga baya kuma sai ya zama kirista ya fita daga addinin musulunci ita kuma gaba wani tsakanin musulmi da ba wanda ba musulma ba so da haka daga baya ta gama iddata a gurin a najashi ya aurawa manzon Allah ita ya biya sadaki dirhami 450 wanda dirhami 450 wato dirhami 420 ko da 50 to wannan dirhamin dirhamai ne masu yawan gaske tunda dirhami 20 idan mutum yana da shi ya samu kuɗin zakka to yanzu a yau idan muka buga kuɗin zakka ai ya fara miliyan to idan mun dauki 20 20 sau miliyan kaga miliyan da yake ha duk duk da to sai da aka yi wato 450 aka biya sadakin manzon Allah a cikin duk matan manzon Allah ba mai sadaki mai nauyi irin ta ita ce ummu habiba Allah ya kare da gare ta mm amin
ولما جاء بأخته yayin da aka zo da ƴan uwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta shayarwa wa mai suna Shema'u في سوايا a cikin sa baya hawazina riban sanan na hawazina وتعرفت له har ta sanar- ta- ta sanar da manzon Allah cewa ita ƴan uwarsa ce وسأل لها sai رجال manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ishin bada masa mayafinsa قال لها sai ce da ita أحببت idan kin so أقوت ki zauna a gurina a bar girmamawa أحببت a bar soyayya أو متى ko ko a ni yadda ke daɗi in miki goma ta arziki ورجعت ki koma zuwa ga mutanenki واختارت sai wata zabi ta koma zuwa ga mutanenta da sai annabi ya mata goma ta arziki قال أبو الطفيل abu tufail ya faɗa رأيت النبي صلى الله عليه وسلم eh shi wannan abu tufail shine karshen sahabban manzon Allah rasuwa eh shine wanda a ya rasu a shekara ta 100 shine kuma wanda wato yake bayan sa ba mai cewa qala sallallahu alaihi wasallam sai dai a samu wani ce na ji wani sahabi ya ce min annabi ya ce amma shine na karshe wanda daga shi ba sai ka samu kuma wani sahabi ba mm abu tufail na'am رأيت النبي صلى الله عليه ya ce na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ina mai dan shekaru إذا أقبلت امرأة yayin da wata mata ta fuskanta ta taho حتى جنت منه har sai ta zo kusa da annabi sallallahu alaihi wasallama وبسط لها رداءه sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ishin faɗa mata mayafinsa وجلست sai عليه ta zauna a kai nasa وقلت من هذه sai na ce wannan wace ce قالوا sai suka ce أمه التي أرضعته mahaifiyarsa ce wanda ta shayar da shi وعن عمرو بن an سعد gabo daga amurkan sa'ibi amma wasu malamai sun ce wannan hadisin akwai galabi a cikinsa a shaima'u ce ba ita mahaifiyar ba ita halimar sadiya ba Mm. an kabo daga amurkan sa'ibi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama كان جالسا ya kasance yana zaune a wata rana فأقبل عمرو to sai ga babansa na shayarwa ya zo alharisu ووضع to له sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama isan ya masa ثو- ثو- ثوبه shafin tufafi na sa فقعد annabi عليه zauna a kai na sa ثم أقبلت sannan sai mahaifiyarsa ta shayarwa ta zo ووضع لها shi ma sai sanya mata bangaren bangaren tubabin nasa daga ɗaya bangaren وجنت fajala sai ta zauna a kai nasa ثم أقبل أبوه sannan sai ga ɗan uwansa na shayarwa shi ma ya zo قام to صلى sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tashi وأجلسه sai ya zauna da shi nan gaba gare shi وكان يبعث إلى Annabi sallallahu alaihi wasallam أبي لهب saboda kyakkyawan mu'amala da zamantakewa da aka yi yana aika wa sayyidina Suwaiba bararriya Abu Lahab نعم eh wata wata ita shayar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama لكن yana aika mata da kayan sada zumunta da tufafi ولما مات yayin da ta rasu سأل من بقي من قرابته sai ya tambaya cewa ira gune a cikin danginta وقيل eh لا a ce idan kana so zaka yi wani alkhairi sai baya nan to idan akwai wasu a cikin danginka sun wanke musu alkhairi zai sare zuwa gare shi mm sai aka ce faqir la ahad ai ba kowa duk sun kare sallallahu alaihi wasallam ya bu a cikin hadisin nan na Khadija Allah ya kare yadda gare ta cewa ita ta faɗa ga annabi sallallahu alaihi wasallama kace ya rasulullahi kai bishara na rantse da Allah Allah ba zai tabar da kai ba har abada saboda kana sada zumunta kana daukan nauyi ga marasa shi kana yin tsururi ga wanda yake marashi sannan kana yin garar baki sannan kana yin taimako idan musibu na hakika suka tabbata fasali ke yadda ka rabe musu wannan shine abubuwan da lalle ya zama wajibi gare mu musulmai masu koyi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masoya annabi zaman to ana aiwatarwa da yawa zamu ga musamman a irin wannan wata masu shi suna iya bakin kokarin su wajen yi to kuma kada mutum ya zama ya zauna cewa sai dai a yi masa to shi ma dan abin da yake da shi ya dawo ya yi shi ya kira sa juhudul muqilli eh wato kokarin marashi iya abin da kake da shi da zaka iya bayarwa to sai ka bayar muhimmin abin da abin da ake bukata abin ya fita daga hannunka ta haka zaka saba idan abin ya zo ma mai yawa ma sai ka kai ba tare da ka damu ba Allah ya taimake mu akan haka sannan kuma lalle mu kula da marayu marayu a makota tunda da akwai makota wanda an san nan an mutu can an rasu an ba ƴaƴa wanda ga sunan sunayen su marayu za ka kula da su domin wajahta alladina lazaraku min khalfihim zuriyatan bi afan khafu alayhi tayyu kai ma nan gaba ƴaƴan naka su zama marayu wannan gatan da kake ganin kamar kana suna da gata a gurin ka kai ne mai musu kaza mai musu kaza to Allah zai dauke ka kuma ya zamanto yadda kake ganin wasu a tagayyare su ma kuma su zama haka amma idan ka tausaya wa marayu to kuma sai Allah ya taso da mai tausaya wa naka marayu Allah ka taimake mu akan haka mm amin fasali kenan da ka rabe mana amma ka ga tawaru'un annabi sallallahu alaihi wasallama tare da madaukakin daraja ta sa da girman daraja ta Zan Allah sallallahu alaihi wasallama shine yafi zanen mutane kaskantar da kai shine yafi rashin rashin su rashin su girman kai ya ishe ka cewa annabi sallallahu alaihi wasallama an bashi zabi ko dai ya zamanto annabi sarki ko ko ya zamanto annabi bawa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zabi ya zama annabi bawa to sai malaika Israfil ya faɗa a wannan nan ka yace hakika ubangiji ya baka saboda wannan tawarun da kai lahu gare shi cewa kai ne shugaban yayan annabi Adam ran sashen alkiyama kai ne farkon wanda kasa za ta kece da shi kuma kai ne farkon mai ceto Abul Walid dan Awwadu al-Faqihu malamin furu'a ya zantar da mu Allah ya jin kai gare shi da karatu na da ne a gunsa malami na ne a cikin gidansa a garin Cordoba shekara ta ɗari biyar da bakwai ya ce abu aliyin alhafiz ya mana hadisi ya ce abu umara ibn abdulbar ya mana hadisi shi kuma ya ce ibn abdulmumin ya zantar mana shi kuma ya ce ibn dasata ya mana hadisi wato anan akwai hanyoyi na ruwayar sunan abi dawud daban-daban kuma duka ruwayoyin daban-daban ne amma za mu kusan galibi yanzu wanda muke amfani da ita baya ɗaya ce ita ce ruwayar a lulu'i to bayan ruwayar lulu'i wadda suke mun karanta a cikin wannan karatu namu akwai ruwayar ibn al-arabi sannan kuma ita ma je mun karanta a cikin isnadin da alƙali iyar ya kawo to yau kuma ga ruwayar ibn al-lafata duk wannan abu dawuda ne ba amma mu yanzu kofi ɗaya muke da shi a cikin kasuwa shi za da an ce akwai abu hadisi abu dawuda sai kai ta rigima babu shi kai ka gama bincike na kwamfutar ka ko ka duba na kaza to irin sa alƙali yar su duk suka hada su baki daya eh shi sa alƙali zai iya faɗa cewa akwai abu a guri kaza to amma sai ga hankalin wasu yadda ta yi babu shi a ciki wahami ne ya same shi kai da kai wahami saboda kai ne baka san abubuwa bai da yake ka zo dan zamani kai kana sanan zaka hada kafa da manyan mutane to shi sa yanzu irin wannan kaga yanzu wannan ruwaya ta ibn dasa san mun kan sallolin hijiya da ta ibn arabi akwai kuma ta ibn al-abd sannan kuma akwai ta ibn dasa wanda ta ce wannan to Allah ya sa mu dace
قال حدثنا أبو yace Abu Dawud ya zantar da mu قال حدثنا أبو yace Abubakar dan Abi Shaybata ya mana hadisi قال حدثنا عبد الله بن yace Abdullahi dan Numairin ya zantar mana عن shi مسألة kuma daga Mis'aru عن أبي الأحوال daga Abil Ambasi عن أبي الأدب daga Abil Azab Basi عن أبي shi kuma daga Abi Marzuqin عن أبي shi غالب kuma daga Abi Galibin عن أبي shi kuma daga Abi Umar Talbahili Allah ya kare yadda gare shi ya faɗa yace فرجع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito zuwa gare mu yana mai dogaro a fasa wani sanda قمنا له sai muka tashi sama da girmamawa gare shi وقال sai manzon Allah ya ce لا تقوم Kar ku tashi.
لا تقوم الأعاقة in yadda adamawa wato adam- adamawa suke girmama junansu يعزم بعضهم shashin su yana girmama shashi وقال manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa إنما أنا ya ce kadai dai ni bawa ne آكل كما ina ci irin yadda bawa yake ci وأجلس ina zama irin yadda bawa yake zama وكان صلى الله عليه annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana hawan jaki ويردفه mm, yana- yana kuma kuturtawa a bayansa ويعود المساء yana zuwa gaida miskinai ويجالس yana kuma zama da talakawa ويجيب دعوة yana amsa kiran bawa ويجلس بين أصحابه annabi yana zama tsakanin sahabbansa مبتدئا به yana mai cuɗanya da su حيث ما انتهى به المجلس duk inda majalisi ya zauna da shi ya ya cike da shi to sai ya zauna ba zai ce shi ga gurin wannan ne zai zauna to wannan duka cikar tawaro kenan za mu ji a cikin wannan babi duka abinda aka yi rawaitowa na tawaro manzon Allah to shine alƙali da kare sana shi da ba tawaro ai shine mutum ya kaskantar da kansa akan matsayin da yake da shi hatta suna ma domin za mu ji a nan gaba inda za ci da eh, manzon Allah ya khairul bariya sai ce zaka Ibrahim wannan annabi Ibrahim kenan eh kaga wannan a mahallin tawaro ne ai kaga hatta sarakuna da manya-manyan ja- jagorori ai in sun tashi gabatar da kansu sunan suke ba da tsaba yau wato wannan shine shine tawaro amma ba ni dan toran giwa ni san ba sama da ni ni ne jagoran kowa ai wannan ba a haka sai dai wani ya faɗa a yi gaya musu to wannan shine tawaro yadda ake magana Allah ya Allah ya ba mu tawaro a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mm amin وفي حديث عمر ya zo a cikin hadisin nan na sayyidina Umaru عنه صلى daga annabi sallallahu alaihi wasallama لا تدروا annabi ya ce ka kuke ta dai iyaka سارا a cikin yabo na irin yadda nasara suka yi wa na- sai annabi isa dan na na maryamu إنما أنا manzo Allah ya ce hakika ni bawa ne أقول ku وأقول ce bawan Allah ne wa rasuluhu manzon Allah ne وأن أنا an gabo daga Anas dan Maliku Allah ya kare yadda gare shi أن امرأة cewa wata mata mai suna Ummu Zafare ta kasance akwai wani abu a cikin hankalinta جاءت ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama قالت sai take cewa إن لي إليك هذا ya rasulullahi ina da bukata gare ka قال sai manzon Allah ya ce اجلسي يا أم فلان ki zauna ya ke ma umma ummu zafarin نعم في أي طرق المدينة a kowane tafarkin tafarkin Madina kika so أجلسي zan zo in zauna gare ki حتى أقضيها har na biya miki bukatar ki قال ala sai ya ce جلست sai ko ta zauna وجلس النبي manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zauna gare ta حتى فرغت من har sai da ta gama daga bukatar ta قال أنس to wai abin mamaki shine shi yanzu wannan hadisi kowa ya ji a matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine shugaban duniya da lahira ba ba shugaban gwamna ko gwamna ko shugaban kasa na wata kasa ba a'a duniya da lahira baki daya manzon Allah shine shugabanta to amma yadda yake saurarar mawadata da sarakuna da kuma a ko talakawa to duka iri ɗaya ne to ba ma su ba har mata mai taɓin hankali tun daga ta kana fi hankali hashe tana cikin tabin hankali amma duk da haka manzo da bai watsar da ita cewa ai ke ba ke ba komai bace ba baki ki shigo ya kina ganin manyan mutane zaki ma ratso ki cikin sa magana ne manzo da bai haka ba saboda me tawaru manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallama yace zauna a din da yake so ki ga min duk bukatun ki duk abin da ke bukata za ki za ki ga min kuma za a yi shi in Allah ya yarda to kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zauna da ita ta ga masa abin da take da bukata a yi mata aka aka warkar mata da abin duk da ya dame ta to wannan fa shine abin da manzon Allah ya yi amma abin mamaki ka zo suna cewa wai ai an wulakanta annabi an ce kaza an ce kaza yanzu a duniyar musulunci a yau akwai malami kamar alƙaliyar da in rubutu akan musan manzon Allah yanzu ana tuhum alƙaliyar da shi ma bai san ba- shi ma baya san manzon Allah kenan a samu su jahilai da ba san me ma suke yi ba su dinga ɗauko maganganu baƙaƙi suna jingina wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda abin takeici saboda zamani ya zo ƙarshe annabi na bada labarin cewa idza sabba akhiru hadhihi al-ummati awwalaha fanta zai sa'a yau kuma abin ya tashi ma daga a wato awwalul umma ya tafi zuwa khairul umma wannan musiba ce babba Allah kai mana magani amma babban tashin hankali ne kwarai da gaske kuma ba yadda za a yi a ɗauko irin wayannan zantuka a dinga yaɗa su ana faɗar maganganu a cikin haƙƙin manzon Allah sallama kuma Allah ya bari shi sa a sha'anin na annabi Allah baya bari in ka taɓa manzon Allah baya bari to haka ya ubangiji mu dai muna cikin alladhina yanhauna 'anil su Allah ka kare mu daga wannan musiba wanda za a janyo ta Allah ta fada masa fada masa shi kadai da shi da wayanda suke goya masa baya da mara masa baya masu mara masa bayan nan komai girman su komai matsayin su eh Allah ka hada su a cikin wutar jahannama baki daya domin wallahi ba wanda zai taɓa manzon Allah Allah ya kyale shi innal ladina yuzuna Allah wa rasulahu la'anahum Allah fid dunya wal akhirah wanda duk suka taɓa mutuncin manzon Allah suka suke suka yi maganganu bakake ko suka saba wa Allah to wayannan mutane Allah ya la'ance su a duniya da lahira la'anahum Allah fi dunya wal akhirah eh Allah ya lalace azaba a duniya da lahira sannan kuma ya tanadar musu azaban muhina azaba ta wulakanci ita azaban muhina ita ce azabar da aka yi wa kafirai azabar kafirai ita ce azaban muhina amma azabar mutumin da zai iya shiga wuta ya fito ba a kiranta azaban muhina sai dai azaban azima azaban ko haka dai wani makamantan irin hatta wa'anda Allah yake bada labari cewa mutum ya kashe mutum in mutum ya kashe mutum ai da musulmi ne ko amma kuma dan wuta ne amma kuma musulmi ne kuma wutar zai fito wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fa jazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'ana wa atalahu azaban azima ba mutina ba saboda zai fito tarana amma wa man amma innal ladina yu'zuna Allah wa rasulahu la'anahum Allahu fid dunya wal akhirah wa a'adda lahum azabun muhina ba fitowa ran shi kauta Allah ka kiyaye mm amin sayyidina Anas dan Maliku ya faɗa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana hawan jaki wai ke guda yana kuma amsa wato kiran annabawa wa kana yawa bani annabi ya kasance a ranar da aka yakin bani quraybata alaihi ma yana kan wani jaki wannan da aka yi masa kama zu ya habu ne da wata igiya min lifin ta kaba alaihi ifa akwai tashi akai nasa kala kala yace wa kana yudu annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance ana kiran sai zuwa gurasan nan ta sha'ir wali halati da miya wacce ke mai canjawa wato kwananniya wai jibu to manzon Allah sai ya amsa kala kala manzon Allah wato Anas dan Malik ya ce wa hajja sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi aikin haji afsa rahalin rassim afsa wani siddi rizdigagge mm wa alaihi qadifa akan wannan siddin akwai wata yar shimfiɗa ma tusawi arba'ata dirham bata ma kai dirhami hudu ba kala fakala manzon Allah ya ce Allahumma ya ubangiji ka sanya wannan aikin haji zaman to haji ne wanda yake mabaruri kuma ta ce gaba da murya la riya babu riya a cikinsa babu kuma jiji da kai hada Mm, wannan kenan wa farkutat alaihi al-ard ga shi ko an buɗe wa annabi sallallahu alaihi wasallama kasashe hada jiyadida a wannan aikin hajjin nasa ya bada wato hadiyar raƙumi ɗari walamma futihat alaihi yayin da aka buɗe wa manzon Allah makka wa dakalaha ya shige ta da rundunar nan na musulmai a'ta ala ra sai manzon Allah ya sunkuyi da kai nasa wato sai sunkuyi da kansa a larabi a sasiddin nasa hatta kada ya masu kaji mata har sai da wato wato kuce siddin nasa ya kusa ya shafi wato kan nasa tawabu Allah ta'ala saboda kasantar da kai ga ubangiji rokin sarki Hmm.
wa min tawazi yana daga cikin tawaruwan annabi sallallahu alaihi wasallama qawluhu fadin sa da yayi la tufaddiluni yace ku ku fifita ni anna annabi amsa annabi yusuf yunus dan mata la tufaddiluni manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ka ku fifita tsakanin annabawa la tukayyuruni yace ka ku zabe ni amsa annabi musa wala ahaku bishaki min imam yace mu ne mafi cancanta da kokonto fiye da annabi ibrahima walau la bisu ma la bisa yusufa fi sijin annabi ya ce to duk wannan tawaruhun annabi ne ba yace da zan zauna da ni na zauna irin zaman da annabi Yusuf ya yi a cikin kurkuku la ajabtu yace da ai da na amsa mai kira eh ba zan ce a irji ila rabbika fasalu ma bal nasu lati ka dana ije wannan ba sai in biyo shi da tare za mu to la adabtu da'iya duk wannan tawaron annabi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ga wanda ya faɗa gare shi yace ya je yan talikai sai ce za ka Ibrahim wannan annabi Ibrahim kenan Imam Alƙali ce da sannu zance zai zo amsa wannan hadisai bayan wannan idan Allah ta'ala ya so an gabo daga na Aisha da Hassan al-Basri da Abu Sa'id al-Khudri da wasu wayannan a cikin sifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shashin su suna karawa amsa shashi yace ya garanti a cikin gidansa yana cikin hidima ga iyali nasa yana kaɗe su wato ƙura a cikin tufafi nasa yana tazan nonon dabbobinsa sannan yana yi tufafinsa maho sannan yana ɗinke takalminsa idan ya tsinke sannan yana yi kansa hidima yana share gida da kai nasa yana dabaibaye taguwa yana bawa taguwa saharawa yana cin abinci tare da mai hidima sannan ma yana yin kulli na kunu da ita annabi sallallahu alaihi wasallama yana daukan kayansa min da suke da kasuwa idan ko shi da kansa akan sallallahu alaihi wasallama an kamo daga anas dan maliku Allah ya kare ta gare shi كانت الأمة من إماء أهل المدينة إن كانت الأمة إذن بي واتو إن وانا محافظة واتنا سجلتكم كانت الأمة واتو بي واتا كسنتي من إماء أهل المدينة دقباي أتكين أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم takan yi riko da hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da tafi da shi yayi sa'ad inda ta so har sai ta biya bukatar ta mana tana neman taimako a wajen manzon Allah shi al-akhd bil yadi baya nuna cewa sai an yi mubashara eh ba haka ke nufi ba eh to ai wani akhd bil yadi shehu shehu sai da kadar jilani ai ya faɗa yake cewa akan Abu Yazid akan Hallaji yace Hallaji tun tafi yayi bai samu ne riko da hannunsa ba yace da ina da na yi riko da hannunsa to shi ma kama hannun nasa zai yi jawo to kaga shiri da shi Muhammadu Nasir Kabara yana cewa ya Rasulullah ya khudh bi yadi wa tadaraka bi fa anta abi to shi ma kama hannun nasa zai mubasharatan ba haka ake yi ba shashanci da hauka dai kawai eh mutane su shashanci wai wai wai ai sun zo da sabon karatu wanda duk malaman baya tun daga zamanin sahabban annabi zuwa yau ba a gane ba sai yanzu aka san hauka ya gane ai duk abin da baka da salafi akan sa to ka san ka zama tataccen mahaukaci eh Allah kan mana magani wata rana wani mutum ya shigo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to sai firgici ya same shi min haibati saboda kwartinin manzon Allah sai manzon Allah ya ce da shi sauwaƙe gare ka domin dai cewa ni ba sarki ba ne annabi ya ce ni dan wata mata ne daga cikin ƙuraishawa wata ke cin kilishi wai shi kilishi wai abincin talakawa ne a wancan lokacin saboda shi shi moda shi ai sabon nama yake so eh baya kan kwanan ne wannan kwasan shi talakan ya ga dan naman nasa ba zai ja shi zuwa lokuta ba to sai a jajja shi a kile shi da shi zai dade bai lalace ba to abincin talakawa ne amma fa wancan lokacin na'am an gabo daga sai na abi hurairata Allah ya kare da gare shi yace na shi kasuwa tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to sai sai wando sai faɗa liban zani ga mai aunawar auna wa arbi karin jayar da awan to sai ya mutu wannan kissa kala yace sai ya zabu ya zabura ya zuwa hannun annabi sallallahu alaihi wasallam yana mai sumbanta ta sa to sai manzon Allah ya ce janye hannunsa sai annabi ya ce wannan ai bai bayi ne suke yi da sarakunan su ni kuma ba sarki bane yace hakika ni mutum ne daga cikin ku sannan sai ya riki a sarawila wando sai na tafi dan na dauki wannan wandan sai manzon Allah ya ce ma abocin abu shi ya mutantanta da abinsa ya dauke shi sai dai in ya gaji ya fasa rike yadda ka rabe mana amma kaga adalcin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da amana ta sa da kuma wato kame kai na sa da gaskiyar kwadan harshen sa kana sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance shine yafi amanan mutane wa ajala shine yafi adalcin mutane shine yafi kamewar mutane shine yafi gaskiyar su kwadan harshe tun da ya kasance farahu bi zalika
Mhm. makiya manzon Allah ma sun furta da haka da abokan gabarsa wa kana yusamma qabla nubuwwatihi al-amin ya kasance ana ambata sun gabanin annabta ana kiransa da al-aminu qala ibn ibn isaq sahibul magazi ya fada kana yusamma annabi ya kasance ana kiransa da aminu ma jama'a saboda abin da Allah ya tara cikin sa na daga halaye wanda suke nagari wa qala ta'ala Allah ta'ala ya fada muqa'in samma amin Mm.
afdalu al-mufassirin yawa yawan malaman tafsiri ala anna afsacewa mu dayin dinnan wato shine annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama yayin da Qurayshawa suka sassaba suka yi tattarkiya a wajen gidan Kaaba a cikin wane ne zai sanya hadal aswadi sai suka hukunta farkon wanda ya shiga alaihim gare su to sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana mai shigowa wannan nan ka tun gabanin annabta ta sane sai ko suka ce haza muhammadin wannan annabi muhammadu ne wannan ko amintacce ne mun yadda da shi wannan a lokacin manzala shekara 35 ba akwai masa annabta ba sai dai cika shekara 40 to sadaka amma duk da haka kafirai suna cewa haza muhammadun haza al-aminu qadra binabi amma abin takeici a yau wai a junan mu mu musulmai amana ta kara ta kasa batuwa a junan mu musulmai kowa so yake sai ya kwaru kowa wannan akwai babban akwai abin kalubale kwarai da gaske muna roƙon Allah a san wannan wata Allah ka shirye mu ka shirye zukatan mu ka gyara halayen mu eh wai abin takeici wai wato eh, in ka sami ɗan uwanka musulmi ka zo ka masa gyaran wani abu zai buga ya tambayi wani daga cikin arna me ya kuɗin abu kaza sai arnan ya faɗa in ku kuɗin shi kuma zai gaya wa ɗan uwansa musulmi kuɗin sai ya ƙara masa ataki kuma yayin da shi wancan arnan yana jin abin da fa kuke tsakanin ku musulmai wannan ba mu lalata kama ba wannan lamari lamari namu akwai gyara a cikin sa kwarai da gaske Allah ka gyara halayen mu alhamma shugaba sallallahu alaihi wasallam kuma mu sani cewa duk abin da ya zama ba namu ba muka muka muka rike shi ta wannan na farko dai ba zai mana albarka ba sannan na biyu muka sa irin wannan abin a cikin ranmu ya shiga cikin zuciyarmu na farko ko addu'a kai ba za a ba za a amsa ba domin mun sani a cikin hadisi na goma arba'un hadisi an ce wa mad'amuhu haramu wa mashrabuhu haram fa anna yustajabu lahu ya za a amsa masa to ma ya asara irin wannan wata ya zo babba a ce a irin sama ba mu tsira ba da irin wayannan al'amura Allah ka shirye mu gyara halayen mu albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Mm.
وعن النبي بن an kabo daga rabi dan Husaymin قال يتهاكم الى ya kasance ana kawo ƙara zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tun a zamanin jahiliya tun gabanin musulunci قال صلى الله manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa na rantse da Allah hakika ni amintacce ne a sama kuma amintacce ne a ban ƙasa حدثنا ابو علي السلمي Abu Ali Salafiyu ya zantar da mu da kiyayewa da hadisi da karatu na da ne a gunsa malami na ne قال حدثنا yace Abul Fadl dan Hairuna ya zantar mana قال حدثنا ابو yace Abu Ya'la dan Zawdul Hurrati ya mana hadisi قال حدثنا ابو yace Abu Ali Sunjiyu ya zantar mana قال حدثنا محمد بن yace وهب.
Muhammad dan Mahbubin Al-Marwazi ya mana hadisi قال حدثنا ابو yace Abu Isa Tirmidhi Al-Hafizu ne kiyayewa da hadisi ya mana hadisi قال حدثنا ابو shi kuma yace Abu Quraybin ya zantar mana قال حدثنا معاويه yace Muawiya dan Hisham ya mana hadisi shi kuma daga Sufyana عن ابي shi kuma daga Abi Ishaqa عن نافع shi kuma daga Najiyatu dan Kabu عن علي shi kuma daga Sayyidina Aliyu Allah ya kare yadda gare shi أن أبا cewa Abu Jahil قال لي ya faɗa ga Annabi sallallahu alaihi wasallama إنا لا نكذبك yace hakika mu ba masarifan taka ولكن نكذب sai dai wato suna sarrafantar da abin da Annabi ya zo da shi ne أنزل to الله sai Allah ta'ala ya saukar da wannan aya
فإنهم لا يكذبون fa innahum la yukazzibunaka kai zuwa ƙarshen aya وروى غيره wannan sako ya rawaito لا نكذبك la nukazzibuka وما أنت فينا baka zamanto a cikinmu mai abin sarifa ba إلا wakila aka ce إن الأكرس ربنا shuraikin hakika akan su dan shuraiku laqiya aba ya haɗu da abu jahil a ranar yakin badar sai yake da shi ya kai abal hakami laisa huna gairi wa gairu a nan babu wani da gani sai kai babu wanda yake jin zancen mu yukbiruni an ina so ka bani labari game da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sadiqun mai gaskiya ne shi ko ko ba mai gaskiya ba kana abu jahal sai Abu Jahil yace wallahi na rantse da Allah inna muhammad hakika annabi Muhammadu wallahi mai gaskiya ne wa ma kadaba muhammad yace kai bari in kara maka bayani annabi Muhammadu bai taba sarefa ba da dai hmm wannan Abu Jahil ne fa eh fir'auna wannan al'umma amma gashi da kansa yana itirafin cewa manzo Allah ne gaskiya ne bai taba faɗa abin da ba gaskiya ba hmm to amma ya tambaye shi Anas dan Shuraibu yace to me yasa na ga baka taka tayi aiki sai ce "Ah, ka san gidan namu akwai Bani Abdul Jali wanda su ne bangaren mu kenan su kuma can Abdul Muttalib saboda haka idan aka ce siƙaya su ne da shayarwa rifada garar baki su ne sannan kuma su ne masu yin kiswa sannan kuma su ne masu abinci sannan kuma a ce annabta masu masu ne ita ai ai ai dole sai dai inda karfin bai kare in ji abuja ne to bai samu karfin nasa ya zo karewa ba dan dama a badar din aka yi wannan abu kafin a je a fara yakin badar din aka yi wannan to kuma a lokacin Allah ya karbe shi mm.
wa ta'ala yarqulu an wa abas siyana Hirakal ya tambayi Abu Sufyana game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce har kuntum tattaimuna bil kadir yace shin kuna tumta annabi da tare fa kabula an tun gabanin ya faɗi abin da ya faɗa qala la Abu Sufyan yace wallahi ba ma tuhuma manzon Allah da tarifa a lokacin fa Abu Sufyan bai musulunta ba eh a lokacin bai musulunta ba amma da kansa yake faɗa yake ga ya da cewa ba annabi bai taɓa faɗa abin da ba daidai ba hmm wa qala an-nadr bin al-harith nazar dan Haris ya faɗa ga Qurayshawa qad kana muhammad hakika annabi Muhammad ya karanta a cikin ku gulaman mai yan shekaru ne mai yan shekaru arzakum kuma shine mai yarda ku a cikin ku wa asdaqukum shi ne mai gaskiyan ku zance wa adamukum amana shi ne mai girman ku amana hatta idza ra'aytum fi tudghihi shay'an sai da kuma fara ganin furfura a cikin mukamukinsa wa ja'akum bima ja'a ya zo muku da abin da ya zo muku da shi qultum sai ku ce sa'a wai mai sihiri ne la wallahi na rantse da Allah ba mai sihiri ba ne wa fil hadith ya zo a cikin wani hadisi an ugare shi mala masat yadu yadamra'atin qattu yace wato hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai taɓa shafar hannun wata mace ba la yamliku rizqa wadda bai mallaki uyayenta ba ma'ana bai mallake ta ko ta aure ko kuma ta hanyar a sadaka ba Mm.
wa fi hadisi ali ya ba cikin hadisin nan na sayyidina aliyu a cikin wata fatawa nan ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zakunna tilajata shine mafi gaskiyar mutane kwadan harshe wa fi wa qala fi sahihi ya faɗa a cikin hadisi sahihi wa ya haka yace kai tanka wa man ya adil wa dai adalci idan ni manzon Allah ban yi adalci ba kuntu wa kasirtu illa ma adil yace ai kai wato har kusu dan zuhair tamimi ka tabe kai asara inda ni manzon Allah ban yi adalci ba qalat aisha nana aisha Allah ya kare da gare ta ta faɗa ma kuwi da rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam fi amrai ba ta ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zabi cikin al'amura guda biyu ba Fati ya zaɓi mafi sauƙi a cikinsu, malam ya kuma mutuƙar bai zamanto zunubi ba, kana idan ya zamanto zunubi ne, kana abu to zai manto shi ne fi nisantar mutane gabarinsa.
قال أبو العباس Abul Abbas na Ubarir ya faɗa, أسلم كسرى yadda kaga Kisra ya gir ya raba ayyama uku kwanakinsa, قال sai Kisra ya ce, يتلو يوم ذيه للناس ran da ake yin iska to rana ce wadda ta dace da yin bacci, ويوم الغيم ran da ake yin gajimare kuma rana ce ta farauta.
ويوم المطر للشرب ran da ake ruwan sama rana ce ta sha da kuma wato wargi ويوم الشمس ran da ake tsananin rana kuwa to wannan ta bukatu ce قال ابن خال وي- ibn khalawai ya faɗa daga cikin malaman arabiya ما كان أعرفهم بالديار yace mamakin sanin su da siya- da siyasar duniyar su wannan kanan ziyada ce ko eh ma kana arafum mana ma arafum bi siyasati duniyahu eh kanan nan kadi ce dama yace wa qad tuzadu kana fi hashwin kama kana asahha ilma man taqaddama jirin alfiya akan kara kana kamar yadda ka a- a- kana ma kana asahha ilma man taqaddama mana ma asahha ilma man taqaddama mamakin ingancin ilimin wanda ya gabata kaga ba ilimin yan zamani bake eh wannan biyu alfiya fa shi ma tsari shi zana biyar su amma yana bada labarin cewa na gaba can baya shine fi inganci ilimin su to bare kuma yanzu muna dubu da ɗari da arba'in da biyu Allah ka shuka mana mm
يعلمون زائرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون Allah ya ce ya alamuna zahiran min al-hayati dunya wa hum an al-akhirati hum ghafilun ولكن نبينا صلى الله sai dai annabin mu sallallahu alaihi wasallama جزعناها shi kuma sai ya raba anhara kwanukan wato ranar sa sai ya raba ta gida uku juz'i ɗaya lillahi na Allah ne juz'i ɗaya kuma wato li ahli na halinsa ne juz'i ɗaya kuma li nafsi na sani sallallahu alaihi wasallama ثم جزاها sannan wannan nasa sai ya raba shi tsakaninsa da tsakanin mutane mm.
وكان يستعين to sai annabi ya kasance yana neman taimako da hasawa irin sayyidina Abubakar Umar Usman Aliyu a bisa ammawa amma yana cewa da su ku isan mun bukatar wanda bai sami ikon isan mun da bukata ba domin sha'anin da lamarin wanda ya isar da bukatar wanda bai samu damar isar da bukatarsa ba to Allah zai amintar da shi ranar firgici mai girma shine alkiyama hmm an kabar gasan albasari قال رسول الله صلى الله yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance لا يأخذ baya rukun daya bi karfi adin da wato laifin daya لا يصدق baya gaskata daya afsa akan daya ذكر أبو Abu Jabir al-Nabari ya ambata daga Sayyidina Aliyu Allah ya kare yadda gare shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ما هممت به yace bai himmanci da wani abu ba ما كان آل na الجاهل riga abin da ahalin jahiliya suke ai- aiki da shi غير ما face man rabi in ji Annabi sallallahu alaihi wasallama كل ذلك amma duk da haka أو بيني duk gaba ɗayan su Allah yana tsare ni tsakanin abin da na nufa daga wannan nan ka ثم ما هممت بسوء to ana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam asumi ne bai taba yin abin da ba daidai ba sallallahu alaihi wasallam to za mu ji abin da annabi ke faɗa a wannan hadisi cewa bai taba himmantuwa zai wani abu da ake a zamanin jahiliya ba wannan ba lokacin musancin ba a a zamanin jahiliyan ma bai taba himmantuwa zai yi wani abu makamancin haka ba sai man rabi amma duka Allah yana tsare shi ba a yi wannan abin da shi ba za mu ji abin ya abin yake ne a yau eh wanda mu yanzu muna cikin musulunci wannan anan ina- ina ba mu labarin zamanin jahiliya to
حتى أكرمني الله برسالتي sannan ban sake haka ba har sai da ubangiji ya karrama ni bi risalati da manzanci na sa قلت to ga abin da ya faru na faɗa wata lailatan wani dare لفلان ga wani yaro na كان يرعى معي wanda yake kiwon dabbobi tare da ni لو أبصرت لي غنمي ka kula min da dabbobi na حتى لكل har na je na shiga makka فأثمرني ni ma na je na hirar dare biha da ita ما أثمرني irin yadda samari suke hirar dare فخرجت to sai na fito don ajalin haka حتى جئت أول har sai da na zo farkon gida daga cikin makka سمعت أذفا sai na ji kiɗa بالدخول da dindufa والمساء da goge نعم.
li'ursu babin saboda wato bikin ɗaya daga cikinsu وجلست annabi ya ce sai su bari in zauna in kallo وضرب على ku sai aka yi sai aka yi bugu a fasakun ne na sai ko bacci ya ɗauke ni وما أيقظني babu abin da ya farkar da ni sai rana ce ta zuba ni ورجعت sai ko na dawo ولم أقدر ban aiwatar da komai ba ثم أراني مرة أخرى sannan irin wannan abin ya ƙara bujiro min misalin irin haka ثم لم أهم sannan daga nan ban sake himmantuwa da wani abu makamancin haka ba wannan a zamanin jahiliya ba yanzu zamanin musulunci da ake ta irin sun ta ana ta bubbuɗe ta ba ana ta zuwa abubuwan duk da ake so a je a kashe kuɗi masu tsada ai kuma abubuwa na bayyana ado da bayyana tsarki wanda wannan ta yaya ma za a samu albarka a cikin auren eh so zaka irin wayannan ya kamata mu iyaye su kula da kansu wannan kuɗin da za a je a kashe wannan abun ba ba gwara ku zo ku samu malamai ku ba su soke mu Qur'ani ba eh ai ka san alqur'ani eh a samu albarka auren amma an zo an yi wasu abubuwan da ba shi da fa'ida kwata kwata Allah ka mana magani da can an dan samu sauki kuma amma yanzu sun ƙara budewa to Allah ya kawo mana sauki akan ka baki ya hmm
فصلا wasali kenan da ka rabe mana وأما وقالوا صلى الله عليه وسلم amma jin nauyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama وتمت da kawaici na sa da وتؤدت sannu sannun sa cikin al'amari ومرأة da mutunci na sa وحسن da kyakkyawar shirya ta sa فحدثنا أبو علي Abu Ali al-Jiyani ya yi mana hadisi al-Hafiz mai kiyayewa da hadisi ya yi min ijaza وآردت به sannan kuma na yi mu'araba a cikin littafi na sa قال yace حدثنا أبو العباس Abu Abbas al-Jilai ya mana hadisi أخبرنا shi ma yace Abu Dharr al-Harawi ya zantan mana أخبرنا أبو عبد yace Abu Abdullah al-Warraq ya mana hadisi حدثنا اللؤلؤي yace to Lulu'i ya mana hadisi kaga ka zaman kan sai bin dakata yanzu kuma ga ta Lulu'i نعم Mhm, duk kuma Abu Dawud ne fa Mhm.
حدثنا أبو shi kuma yace Abu Dawud sahibu sunan ya mana hadisi حدثنا أبو shi kuma yace معاذ.
Abdurrahman dan Salami ya mana hadisi حدثنا الحجاج yace Hajjaj dan Muhammadin ya zantan عن mana عبد الرحمن daga Abdurrahman dan Abin Zinadi عن عمر shi kuma daga Sayyidina Umaru dan Abdulaziz dan Wahaibin سمعت خالد yace na ji har dan Zaidu yana cewa قال النبي صلى الله عليه وسلم manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance mafi nutsuwan mutane في مجلس a bij- a majalisi na sa لا يكاد يخرج شيئا من عثراته bai kasance yana fitar da wani abu ba min azarabi daga jefansa a ce an ga yawunsa ya fita ko ah, wani abu da haka manzon Allah baya wannan abu Hmm.
وروى أبو سعيد an kai abu sai da kudiri ya rawaito قال رسول الله صلى الله cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance إذا جلس في المجلس idan ya zauna a majalisi اجتبى to بيده sai ga yayi wato zaman samar ta kwai eh sai ya dogara da hannayensa sallallahu alaihi wasallama mm وكذلك to haka nan كان أكثر yawa yawan zaman annabi sallallahu alaihi wasallama haka yake yi mu biyan yana mai dogaro da hannayensa وعن جابر an karbo daga jajur dan samurrata cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi zaman ta mace وربما shine harbi wa rubbama da yasal qurfasa wannan wasu ma yakan yi zaman gurfani sallallahu alaihi wasallam mm.
وهو في حديث ya bu a cikin hadisin nan na kailatu وكان manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mai yawan kawaici ne لا يتكلم babu yana magana a cikin ba da bukata ba ورد عن annabi yana kawo da kai amsa wanda ya magana ba tare da kyakkyawa ba وكان تيقظ murmushin dariya- dariyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama murmushi ce وكلامه zancensa a rarrabe yake يأخذ babu sirri a cikinsa babu takaitawa وكان تيقظ dariyar sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta kasance a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama murmushi ne saboda jin nauyi gare shi da kuma yin koyi da shi kaga mazauninsa mazauni ne na haƙuri da kunya وكيف da alheri da amana لا ترفع فيه الأسماء ba a daga sautotin muryoyi a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ولا تقبل فيه الغلام ba a abata wato mace ku a cikinsa ba a bayyana da haramce haramce لا تكلم idan manzon Allah yana magana ترك sai جلساء duk sabansa kowa ya sunkuyi da kai nasa أنما على رؤوسهم kai kafin sun suni a kawunan su ya bu a cikin su bar annabi sallallahu alaihi wasallama yana taku isuwa yana tafiya da sauki kai kafin yana gangarowa ne daga tudu ya bu a cikin ɗaya hadisin idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana tafiya yana tafiya ne a tattare ana gane shi a cikin tafiya ta sa cewa ba mai kosawa ba ne ba kuma mai kasala ba ne gairu bajirin ba mai kosawa ba wala kasala ba mai kasala ba abdullahi dan mas'udin ya faɗa hakika mafi kyawun shiriya shine shiriyar nan ta annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama an karbo daga jabiru dan abdullahi Allah ya kare yadda gare su كان في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ترتيل a cikin zancen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai jerantawa أو ترتيل ko ko akwai sakuwa قال ابن أبي hindu dan هذا abi halata ya faɗa كان سكوته kawaicin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kan abu hudu ne على الهلم juriya da kiwon kai da gwargwado da tintintini قالت عائشة nana insha Allah ya kare ta gare ta ta faɗa قال رسول Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana zance law ajjawa da mai irga zai irga shi da sai ya lasafce shi wa kana sallallahu alaihi annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana son turare yana son ƙanshi wanda yake mai daɗi yana aiwatar da su da yawa yana kuma kwalitarwa a kansu hamma yana cewa an soye zuwa gare ni daga cikin duniya ku an soye da mata daga cikin duniya ku zuwa gare ni wadda ba da turare an sanya sanyin idaniya ta cikin sallah yana daga cikin wato mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hanin da yayi afta busa a cikin abinci wa sharabu da abin sha da umarni da ci abinci min mayali da abin da ake yi wato a mutum ya ci gaban sa da yin umarni da yin asuwaki da tsotse yan yatsu da kan yan yatsun da kuma aiwatar da tazo na sunna guda goma fasalin kenan da ka rabe mana amma gudun duniya annabi sallallahu alaihi wasallama hakika ya gabata na daga labarai sassakin wannan tarihi ma ya kafi abin da zai isa ya yi shekar dai na da karanta wata wancan Allah yake min ha gabarin duniya da kuma kawai kansa afsa kawar duniya bayan ku an koro ita duniya gaba ɗaya zuwa gare shi da dukkaninta sannan bule-bulen duniya ya zama ya kusurci zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama har zuwa annabi sallallahu alaihi wasallama yau fati alhalin sarkin sabon jinginawa ne a wajen ma wani bai yahude saboda ciyar da iyalansa annabi ko yana yin addu'a yana cewa Allah ka sanya arzikin alayen annabi Muhammad ya zama to kuti yaumin ne
حدثنا سفيان بن العاصي Sufyan dan Asu ya rantar da mu da Hussein dan Muhammadin me kiyayewa da hadisi da alƙazi Abu Abdullahi Tamimiyu suka hadu suka ce Ahmad dan Umar ya mana hadisi ya ce Abu Abbas Razi ya mana hadisi ya ce Abu Ahmad al-Jaludi ya rantar mana ya ce Ibn Sufyan ya mana hadisi ya ce Abu Hussein ya rantar mana wanda shine Muslim dan Hajjaju shi kuma yace Abubakar dan Abi Shayba ta ya mana hadisi yace Abu Muawiya ta ya mana hadisi shi kuma daga Amashu shi kuma daga Ibrahimu shi kuma daga Sodu shi kuma daga Na'isha Allah ya kare ta gare ta take cewa Ke manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai taɓa goshi ba wato kwana uku a jere na daga gurasa har sai da ya shuɗe ga tabarki nasa ya ba cikin wata ruwaya daban ta gurasan nan ta sha'ir kwana biyu a jere idan da manzon Allah ya so ai da Allah ya bashi abinda bai taɓa da rasuwa a zuci ba ya ba cikin wata ruwaya daban ma ke bi a alu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min kul iyalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba saba koshi ba da gurasan nan ta shafta birru alkama hatta lakiyan har sai da ya da ubangiji madaukakin sarki wa qalat aisha na na Aisha Allah ya kare yadda gare ta ta faɗa ma taraka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dina manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai bar dinare ba bai bar dirami ba bai bar dinkiya ba bai bar raƙumi ba fi hadith amr bin ya ba cikin hadisin nan na Amr dan Harisu ma taraka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam illa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai bar kuma ba sai silahu kan sakali na sa wa baglatahu da da- da taguwan nan wato da alfajararsa mai suna duldulu wa ardan da wata ƙasa da ya sanya ta wato sadaka ita ce fadak Hmm.
qalat aisha radhiyallahu nana ita Allah ya kare yadda gare ta ta faɗa anha ma ta ce haƙiƙa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi gidan rahama وما في بيتي شيء يعقله ذو ta كبد ce babu wani abu a cikin ɗaki na wanda ma abocin ɗanyen fata ɗanyen hanta zai fi إلا شعر face rabin sha'ir كثيرة a cikin wata raholi ya gane ni وقال لي ya faɗa ya ce izini إني أرد عليك an budiro gare ni أن يجعل في fataha a makka da la'aba a sanya mun kwazazzaba nan na maka ya zamanto dinare sai na ce a'a ya rasu ya sai ce a'a ya ubangiji na dai biyun wa rana yau yau yau fa sir sai na ya guri wa shi ba wace gari kuma na koshi shi kuma sai na godiya gare ka amma yawmul ladhi amma ranar da zan zama na yi biyun wa a cikin sa sai in kaskantar da kai zuwa gare ka na roƙe ka amma yawmul ladhi ashba'u amma ranar da zan zama to na koshi a cikin sa sai in gode maka na yi yabo gare ka wa fi hadithin ya bu a cikin wani hadisin daban cewa mala'ika jibrila wato ya sauka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ce da shi hakika Allah ta'ala yana karantar da kai sallama yana cewa da kai kana son in sanya wayannan duwar wasu su zamanto dinare su kuma dinarin ya zamanto tare da kai addinin da kake to sai sun fi da kansa sa'a guda sannan sai ya ce ya mala'ika jibrilu hakika duniya gida ne na wanda babu gida gare shi kuma dukiya ce ta wanda babu dukiya gare shi ike wanda ba shi da hankali shi ke tara ta sai mala'ika jibril ya ce shi Allah ya tabbatar da kai ya rasulullahi da faɗi wanda yake tabbatacce an kabo daga ana Aisha Allah ya kare da gare ta tace hakika mu mun kasance alayen gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mukan zauna wata guda ba ma kunna wuta gaba daya sai dai dabino da ruwa an kafa daga Abdurrahman dan Aufin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tafi gidan Rahama bai koshi ba shi da halin gidansa da gurasan nan ta sha'ir an kamo daga na Aisha da Abi Umar Talbahi Bahiliyu da Abdullah ibn Abbas kasarnin wannan hadisi Abdullah ibn Abbas ya faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gabance yana kwana huwa shi da halinsa allayali a darare wanda suke masu bibiyar juna yana mai damar ciki nasa ba samu abincin da za a ci da daddare ba an gabo daga Anas dan Maliku Allah ya kare yadda gare shi kala yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai taɓa cin abinci akan tire ba ko kuma a raba masa abinci tuwo daban miya daban ba a taɓa masa gurasa mai mai ba bai taɓa ganin tinkiya wadda ake yankawa ba a yi tanda da ita an karɓo daga na Aisha Allah ya kare yadda gare ta shimfidar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake kwana a kai na ta ta fata ce wadda aka cika ta da kaba an kabo daga na hamsatu Allah ya kare yadda gare ta ta ce ta ce shimfiɗan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin gidansa ta zamanto ta wato ta gashi ce nasni sun tayi ni muna yin kashi gida biyu sai annabi ya rinsa kai na sa to wani dare sai muka ninka shi gida hudu yayin da annabi ya wayi gari sai annabi ya ce me kuka shin faɗa min ne a daren jiya sai muka gaya masa cewa ya rasulullahi gida hudu muka ninka shi sai manzon Allah ya ce kuma da shi zuwa halinsa domin wannan nan wato daɗin nasa takun da ne masa ya nemi hana ni sallah ta dare annabi ya kasance yana rintsawa a yanan wani lokacin a kan wani gado wanda yake abin sakawa da zana har wannan zanen ta yi alama a cikin gefe na sa an kamo daga na aisha Allah ya kare da gare ta take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai taba cikin bai taba cikin sama da goshi da dai bai taba kai kara kuma zuwa wani ba kuma shirati ya fi soyuwa zuwa gare shi bai da wadata kana la sha'anin da lamarin manzon Allah yakan- yana zama jayan mai ina jin yunwa yartawi Yana- kula lailatihi yana jujjuyawa min al-ju'i a tsayin darensa saboda yunwa wala yamna'uhu siyama yawmi amma wannan ba zai hana shi azumin gobe ba law sha'a idan da manzon Allah ya so la'ala rabbuhu da sai ya tambayi ubangijinsa ya'kulu gaba ɗayan taskokin ƙasa thimariha ya yi itaciya ta sa da yalwan nan ta rayuwarta wala qarkuntu na na yi ta wallahi na kasance ina kuka ga annabi saboda tausayinsa da nake ji abinda nake gani da ido na wa amsahu bi yadi ina shafa da hannuna a bisa cikin manzon Allah mimma na daga abin da ke gare shi na daga yunwa har ma na ce wato rai na ban sani gare ka ya rasulullahi law taballagta min ad-dunya ina ma da zaka isu daga duniya ma yaqulu da abin da zai zama to ka samu ko da kuce yomin ne wa yaqulu sai ya ce ya yana na Aisha mali wa li ina ni ina duniya wani annabi ya ce ‘yan uwana daga ulul azami daga cikin manzanni sabaru ala sun yi haƙuri a bisa abin da ya zamanto mafi tsanani daga wannan wa mazaw ala suka shuɗe a bisa halinsu qadimu ala suka zo suka suke ubangijinsu ubangiji ya karrama makomansu ya kuma gwaba ladansu to ni zan samu kaina ina mai jin kunya idan na yi- idan na yi yalwa a cikin rayuwata ya zamanto an an an takaita mun washe garin na kiyama dunan koma bayan su annabi ko yace babu wani abu da ya fi soyuwa zuwa gare ni fiye da na riski yan uwana da bada ɗaya na annabawa nana aisha ta ce manzo Allah bai ƙara rayuwa ba a duniya bayan nan sai wata guda har sai da Allah ya karbe shi sallallahu alaihi wasallama fasali kenan da ka rabe mana amma kawfu rabba amma kaga tsoron ubangiji da Allah da manzon Allah yake yi da kuma biyayyarsa gare shi da tsananin ibadan nan tasa gare shi to shi ma gwargwadon ilimin sa ne da ubangijinsa to dan haka ne kala manzon Allah ya faɗa بما حدثنا وابو محمد بن a cikin abin da Abu Muhammad dan Attabin ya mana hadisi karatun haka ne abun sa malami na ne yace حدثنا ابو القاسم Abul Qasim ad-Darabul Siyu ya faɗa قال حدثنا shi kuma yace Abul Abul Hasan al-Qabisi ya mana hadisi قال حدثنا shi ma yace Abu Zaidin al-Marwazi ya zantan mana قال حدثنا ابو shi kuma yace Abu Abdullahi al-Farabri ya mana hadisi قال حدثنا shi kuma yace Muhammad dan Isma'ila al-Bukhari ya mana hadisi قال حدثنا shi ma yace Yahya dan Bukairin ya zantan mana daga Laysu dan Sa'adu shi kuma daga Uqailu shi kuma daga Ibn Shahab dan hadisi shi kuma daga Sa'id dan Musayyibi ان ابا هريره cewa sayyidina Abu Hurairah Allah ya kare da gare shi كان يقول ya kasance yana cewa قال رسول الله صلى الله manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa لو تعلمون ما idan da kun san abin da na sani wallahi da kun yi dariya kaɗan kuma da kun yi ta kuka da yawa
زاد في رواية ya ƙara a cikin ruwayan nan tamu da aka rawaito daga abi isa tirmidhiyu wanda ya ɗaukaka shi zuwa ga abi zarrin allah ya ƙara da gare shi إني أرى ya ce hakika ni ina ganin ma la tarawna abin da ba kwa gani وما ina kuma jin abin da ba kwa ji أتجد sama ta yi tida وهو كلام kuma ya cancanta gare ta yi wannan tida فيها مواد arba'i asabi babu babu bigiran wato ɗan yatsu guda hudu إلا وملك face akwai mala'ika مواد yana mai sanya goshinsa yana mai sujjada ga ubangiji madaukakin sarki والله annabi yace na rantse da Allah لو تعلمون ما idan da kun san abin da na sani لديتم wallahi da kun yi dariya kaɗan ولبقيتم da kun yi kuka da yawa وما تلذذتم kuma da ba ku ji daɗi da mateku a bisa shimfiɗu ba ولا خرجتم إلى da kun fito zuwa wato kwararo kwararo تجأرون إلى الله kuna masu daga muryoyinku zuwa ga Allah ووجدت أني شجرة na yi burin ina ma ni da bishiya ce turar wani za a yanke ta روي هذا الكلام an rawaito shi wannan zance na ƙarshe na cewa wa jijitu أني شجرة na yi burin cewa ni bishiya ce da za a yanke قول أبي na daga faɗin Abu Zar al-Gifari shi kansa huwa asau shi yafi inganci wa fi hadisin ya zo a cikin hadisin nan na mugira sallallahu rasulullahi ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi sallah hatta faqad qadama har sai da wato daga daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka kumbura wa fi riwaya ya zo a cikin wata ruwaya kana yastai annabi ya kasance yana yin sallah ta tarima har sai kawafin sun kumbura sai aka ce da shi atakallafu hada za a kallafa wa kanka ne ya rasulullahi wa qad gufira laka gashi ko an gafarta maka abin da ya gabata in zan fawulanka in akwai balle babu da kuma abin da ma nan gaba za a yi ala sai ce fara kuna abdan shakura to ai bana zama bawa mai godiya ga Allah ba awu ana misalin wannan ya zo daga Abu Salamata da Abu Hurairata qala na na Aisha Allah ya kare yadda gare ta ta faɗa kana amal rasulullahi sallallahu alaihi wasallam aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zama tuma mako ne wa ayyukum yuhibbu wane ne ma zai iya irin abin da annabi yake yi wa qala wannan na Aisha ta faɗa take cewa annabi ya kasance yana azumi hatta na qula la yuhibbu har sai mun ce ba zai sha ba a wannan wata wato wani wa- watan kenan ba watan Ramadana ba sauran watanni baki daya azumin nafila wani lokacin in ya kama sai a ce ya kai shi hakar shi
wa yuftiru wani lokacin kuma sai a ga ya sha hatta na har mu ce ba ma zai yi azumi ba a wannan watan wa nawu misalin wannan ya zo daga Abdullahi dan Abbasin da Ummu Salama Allah ya kare yadda gare su da Anas dan Maliku Allah ya kare yadda gare shi wa qala kala yace كنت لا تشاء أن تراه بالليل مصليا yace ba ba- wato ba za ka ce watakil ka ci kai tunani a ranka ka ce kai ina jin ma na je gurin manzon Allah zan same shi na sallah إلا رأيته face ka same shi yana yin sallah ولا نار ko ban ka ce watakil zan same shi yana dan rantsawa إلا رأيته face ka same shi yana mai rantsawa قال أعوذ بالله au dan maliku ya ya faɗa كنت مع رسول الله yace wata rana muna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wani dare والساعة sai kwana ga manzon Allah yayi aswaki ثم جواب sannan sai na ga yayi alwala ثم قال sannan ya tashi yana yin sallah قمت مع ni ma sai na tashi tare da shi وودع sai ga annabi ya fara واستوتى sai ya bude suratul baqarati ولا يمر بآية baya wucewa da ayan nan ta rahama إلا وقف face ya tsaya ya roki ubangiji ولا يمر بآية عذاب ba zai wuce da ayan nan ta azaba ba إلا وقف face ya tsaya ya nemi wato tsarin ubangiji ثم ركع sannan sai ya ruku ومكث بقدر sai ya zauna gwargwadon wato tsayi wannan tasa yana cewa وأنا ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة abin da yake faɗa kenan subhana zil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamati ثم سجد sannan sai manzon Allah ya sujjada وقال مثل ya faɗi ما misalin قال.
haka ثم قرأ آل عمران sannan ya karanta Ali Imrana ثم سورة sannan sura sura يفعل yana ذلك.
aiwatar da misalin haka وعن حذيفة an kabo daga Uzaifa da Yamani misalin wannan hadisi قال سجد har ma yace yayi sujjada kasar ni wato min kiyami daga tsayuwa ta sa وجلس بين ya kuma zauna tsakanin sujjadoji guda biyu tsakanin wannan sujjada وقام حتى قرأ sannan ya tashi sai da ya kai sai da ya karanta bakara وآل da Ali Imrana da suratul Nisa'i da suratul Ma'ida عن عائشة an kamo daga na Aisha Allah ya kare yadda gare ta ta faɗa ورسول الله صلى الله عليه وسلم بآية من القرآن ita manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsaya da wata aya cikin alqur'ani a wani dare وعن عبد الله بن شقيق an kamo daga Abdullahi dan Shikhiri شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ita na zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana sallah ولجوفه to sai na ji wato ƙara a cikin wato wa kirjin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama أجيزر ملجان kai ka ce ta farfasa ta tukunya قال ابن أبي هذا ibn abi halisa ya faɗa كان رسول الله صلى الله عليه وسلم manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance mai sadar da bakin cikin sa ne دائما ذكر madawwamin tintintini ليست له راحة hutu bai kasance ba gare shi wannan lafazi mutawasil ahzani ɗaya daga cikin malamai ibn qayyim al-jawziya yace wannan lafazin ba bai tabbata ba saboda manzo Allah mutum ne mai sakin harshe sakin fuskar sa mai da'imul bishr ne saboda ka za a ce mutawasil ahzani mai sadar da bakin ciki to amma akwai amsa a nan gaba kadan alkali zai faɗa cikin wani hadisi da aka fassara cewa ai wannan ahzanin da aka faɗa shi da kansa annabi ya ce wagalmi li ajli ummati eh so son raina saboda al'umma ta ne mm shi sa sufaye ba sa yarda su zunubi saboda annabi ya faɗa cewa hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum yawwa duk abin da kuka yi sai an kai manzon Allah yawwa saboda idan an kai manzon Allah idan abu mai kyau ne ya murna wannan mutumin kirki yayi aikin alheri alheri yayi sallah kaza yayi azumi kaza yayi nafili kaza yayi sadaka kaza yayi kyauta kaza idan ba na kirki bane to shi ma sai an kai manzon Allah saboda su ba shi ta su ba za su bakanta wa manzon Allah da zai zama ba mm na'am
وقال صلى الله عليه وسلم annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa إني لأستغفر hakika ni ina neman gafarar Allah a rana sau ɗari an rawaito sau saba'in وعن علي an kama sai na aliyu Allah ya kare da gare shi ya ce سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ya ce na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da sunna ta sa sai manzon Allah ya ce المعرفة sanin Allah shine a- wato kan dukiyata أقول hankali kuma shine asalin addini na الحب soyayya أتاك shine asasin addini na يوم bege kuma shine abin hawa na ambatan Allah shine mai ɗebe min kewa والثقة amincewa da ubangiji shine taskata والحزن wato bakin ciki kuma وفيك soso zuciya shine abokina علم الدلال ilimi shine kansakalina والصبر hakuri kuma والرجال shine ridai mayafina والرجال yarda da ubangiji shine ganimata والفقر gajiyawa والغريب gajiyawa game da sanin ubangiji shine alfahari na والزهد هرفتي eh, gurin duniya shine sana'ata واليقين ta gangancewa shine kuti abinci na والشرق شديد gaskiya kuma ita ce mai ceto na والساعة biyayya ga Allah shine ya isan mun والجهاد jihadi kuma shine ɗabi'u na وقرة عين san idaniyata kuma ya tabbata a cikin sallah وفيها ya zo a جنة cikin wani hadisin daban وثمرة فؤادي ita yayin itaciyata ya tabbata a cikin ambatan Allah وغمي to wannan su su zuciya da aka yi magana a kanta لأجل ya ce saboda al'umma ta ne وشوقي Allah ka kiyaye mu لي عز وجل.
bakantawa manzon Allah Allah ya kiyaye bakantawa manzon Allah Allah ka kare mu amma kuma mun yi zulumin Allah ya ba mu damar tuba kafin rai ya halinsa mm وترى wa shauki bai ke na tabbata zuwa ga ubangiji na madaukakin sarki fasali kenan da ka rabe mana إلى kai sani Allah ya gama mana gama da kasar da kai mai neman sani أن صفات جميع الأنبياء cewa sufofin gaba ɗayan annabawa والرسل da kuma wato sufofin nan na manzanni سلوات tsira da amincin Allah ya tabbata gare su من كمال na daga cikin nan na ɗabi'a وحسن da kyakkyawar sura والشرف النسب da kuma nasaba madaukakiya da kyakkyawan nan ɗabi'a وجميع da gaba ɗayan kyautari في هذه الصفات wanda shi ne wannan sifofi da aka ambata لأنها صفات domin dai ita sifa ce ta kamala والكمال shi kuma kamala والتمام da tam- da cika alsaddar ta mutuntaka والفضل da falala الجميل gaba ɗaya lahum ya tabbata gare su سلوات kira da amincin Allah ya tabbata gare su رتبته domin darajar nan tasu shi ne fi daukar darajoji ودرجته darajojinsu kuma mafi daukar darajoji ne ولكن sai dai sha'anin da lamarin بعضهم Allah ya fifita tashin sabu jajaji قال الله Allah ta'ala ya faɗa
تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض shirkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'dhin وقال ubangiji ya faɗa لقد اخترناهم على علم على العالم wala qad ikhtarnahum ala ilmin ala alamin وقد قال hakika annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa إن أول زمرة hakika farkon jama'ar da za su shiga aljanna على سورة azzasuran nan ta wata suke ليلة الم- daren goma sha hudu ثم قال sannan ya faɗa a ƙarshen hadisi على خلق yadda suna kan ɗabi'ar mutum ɗaya على سورة abza surar babansa annaba adamu tsira da amincin Allah ya tabbata gare shi tsayinsa wato zara'i sittin ne a sama وفي عليه ya bu a cikin sai da hadisin nan na abi wurairata رأيت موسى ita na ga annabi musa جاه ورجل sai ga na ga wato rajulin mutum ne ضرب wanda yake namiji رجل ta- mai mai tajajjen gashi أقناع madankwarin karan hanci كأنه من رجال شنوءة kai ka ce shi daga cikin mazajen nan na shanu'ata ورأيت عيسى
Mm. na ga annabi isa إذا هو رجل shi ma sai na gan shi mutum ne ربعة wanda yake madaidaicin tsayi كثير كيا لا للوجه mai yawan dage-dage a fuska ta sa amaru jani kai ka ce ya fito ne daga cikin ɗakin wanka ya zo a cikin hadisin nan wani hadisin daban mai ɗan kwararren ciki ne misalin kan sakali wa kala ya ce ni ne mafi kamancece ne da annabi ibrahim da shi wa kala ya faɗa a cikin wani hadisin daban a cikin subannin ta annabi musa an tara in kawai mafi kyawun abin da kake gani daga cikin wankan darda na mazaje ya ba cikin hadisin nan na abi hurairah ta Allah ya kare da gare shi daga annabi sallallahu alaihi wasallama Allah bai aiko wani annabi ba wato bayan annabi ludu fati a cikin fati a cikin ana wa daga cikin mutanensa a cikin tsororuwa masu daraja ana rawaitowa fi sarwatin a cikin yawa ai ma'ana yawa da kuma masu karewa ba za a cutar da shi ba imamu tirmidhi ya kaito daga qatar da dan da amatu da da kudin ma ya rawaito wannan hadisin da za a fada daga hadisin qatalata shi kuma daga anas dan maliku yace Allah ta'ala bai aiko wani annabi ba fa sai ya runtu mai kyakkyawan fuska mai kyakkyawan sauti annabin ku ya kasance mafi kyawun su wajen fuska mafi kyawun su kuma sauti ya da sallallahu alaihi wasallama ya bu a cikin hadisin nan na hirakala ya ce na tambaye ka hausa na kawai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ka ka ambaci cewa ma'abocin nasaba ne a cikin ku sai ka to haka nan manzanni suke ana aiko su a cikin nasaban nan na mutanen su Allah ta'ala ya faɗa hakin annabi ayyuba إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب قال تعالى الله تعالى يا بدا يا يحيي خذ الكتاب بقوة يا يا إيه خذ الكتاب بقوة إلى قوله حي zuwa fadin sa da yace ويوم wa yawma yub'athu hayya قال ubangiji madaukin sarki ya bada
إن الله يبشرك بيحيى inna allaha yubashshiruka bi yayi hay zuwa fadin allah as-salihin ubangiji madaukin sarki ya bada إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين karanta ayoyi guda biyu قال في ya wala cikin hakkin annabi nuhu إنه كان عبدا شكورا innahu kana abdan shakura قال ubangiji ya wada إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح إلى الصالح inna allaha yubashshiruka bi kalimatin minhu ismuhu al-masih wa yuzu zuwa fadan allah as-salihin قال ubangiji ya wada إني عبد الله آتيني الكتاب inni abdullahi atini al-kitaba إلى ما hay zuwa fadan allah ma dumtu hayya قال ubangiji ya wada يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى إذ وقرشن آية قال النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يا بدا كان موسى annabi رجلا Musa ya kasance mutum ne mai jin kunya kwarai كثيرا hmm sittiran mai sirce jikinsa لا يرى من جسده ba a ganin wani abu daga jikinsa saboda kunya ta sa karanta hadisi da tsayinsa قال تعالى ubangiji madaukakin sarki ya faɗa a hakkin annabi Musa وهب لي ربي حكما fa wa habali rabbiyu kuma har zuwa ƙarshen aya قال في وسط جماعة manzo Allah ya bada a cikin sifan da wasu jama'u daga cikin annabawa إني لكم رسول أمين inni lakum rasulun amin وقال ubangiji ya bada إن خير من استاجرت القوي inna khayra man istajarta alqawiyyu lamin وقال ubangiji ya bada اصبر كما صبر أولو العزم من الرسل fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusuli وقال ubangiji ya bada
ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا wa habna lahu ishaqa wa yaquba kullan hadaina يا قوم hay zuwa wajen Allah fa bi hudayu muqtadi ووصفهم بأوصاف Hmm.
يا مجيد sai ubangiji ya sifanta annabawa da sifofi wanda suke masu yawa من الصلاة na daga gyara da shari'a da kuma zagi da hukunci da annabta ubangiji madaukakin sarki ya faɗa fabasharnahu bi gulamin alim fabasharnahu bi gulamin halim wa halim da kuma alinto qawla ta kafa bashiru bi gulamin halim na'am mm wa qala wa qala ubangiji ya faɗa ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم إلى أن حيث أبدا الله أمين وقال وقال أبنجي يا فدا ستجدني إن شاء الله من الصادقين ستجدني إن شاء الله من الصابرين وقال في إسماعيل الله يا فدا حق النبي إسماعيل إنه كان صادق الوعد Mm, ita wancan aya ita ce wanda shi Ibrahim yake faɗa cewar yana daga cikin idan mutum yana son wato ya samu kansa ya samu tsira a gurin Allah to ya shiga cikin kunzumin jama'a amma idan ya ware shi kadai to ba dole ya samu tsira ba eh kuma dama yadullahi ma'al jama'a taimakon Allah yana tare da jama'a man shazza shazza fil nadi wanda yace ya ratse shi ba ruwansa jama'a to wannan sai kuma wuce Allah kake yi so haka to wannan ba ma ba ma wacce magana ta shuzuzi ba hatta in zaka roki Allah to ana son ka zama kai jami yawa ka zama kai jami rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar to sai Allah ya amsa maka saboda ka hadu yan wanka musulmi a ciki baki daya amma idan ka ware Allah ni kadai kai mun kaza to sai ga kuma ba abin bai samu yadda ake bukata shine kaga yake shehu Ibrahim ke buga misali da annabi Musa da kuma annabi Isma'il yace annabi Musa annabi ne mursali mai littafi a Taura kuma yana cikin ulul azmi min rusul yace amma da aka zo a ƙariyar su da shi da wato annabi Halilu a bisa kawai cewa annabi ne shi da ya masa wasu satajiduni insha Allahu minas sabirina a wato sabira satajiduni insha Allahu sabira za ka same ni mai haƙuri har sai ya kaɗai ta kansa a ciki amma shi annabi Isma'ila da yazo sai ka cewa satajiduni insha Allahu minas sabirin in shiga ya mahaifinsa cewa if'al ma tumar ka aiwatar da abin da aka umarce ka za ka same ni in Allah ya ta a cikin masu haƙuri kaga sai ya zama cikin masu haƙurin sai haƙurin nasa ya tabbata falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadaynahu an yaqassa darka ru'ya innaka zalik wa fadaynahu bi zibhin azim kaga sai Allah ya tabbatar da wannan a wato abin da ya roka da shi ko annabi Musa da yace za ka same ni sabira sai zama kuma hakan bai tabbatu ba eh domin annabi Musa wato shugaban shari'a ne ba yadda za a yi ya ga abu wanda ba daidai ba ya shiru yawwa shi sa lokacin da ya ga an kashe wani sai ta aka san ka nafsun zaki tun bigai nafsun ita wani abin ya girmama yau sabon man ya ga kayi zai hana ka bare kuma ya kayi kisa ai ba zai yi ba sai to ita kai da muka alƙawari da kai ba zancen hanawa ita to shikenan wannan manta aka aka je aka sake wuta to ita ma haka sai da aka yi haka su ukun nan har manzo Allah yake cewa ina ma da Annabi Musa yayi hakuri da ya ga abun mamaki mai yawa so haka wannan yana daga cikin abubuwan da ake bukatar mutum ya zama ya shiga cikin kunzumi kai ya ware shi kare Allah ya sa mu dace
الآيتين karanta ayoyi ayoyi guda biyu وفي ya faɗa haƙƙin Annabi Musa إنه كان مخلصا innahu kana mukhlisan وفي سليمان ya faɗa haƙƙin Annabi Sulaimanu نعم العبد Ite- إنه أواب ni'mal abdu innahu awwab wa قال qala ubangiji ya faɗa واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب وأولي الأيدي والأبصير واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب وأولي الأيدي والأبصير إلى الأخير.
حيث أبلغ الله الخير وفي يا أبو حكم النبي داود إنه إنه أواب.
أواب ثم قال sannan sai Allah ya faɗa haƙƙin annabi Dawuda وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب wajadna mulkahu wa atainahu al-hikmata wa fasala al-khitab وقال أن ya faɗa dai akan haƙƙin annabi Yusufa اجعلني على خزائن الأرض إني عزيز عليم اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم wa fi Musa ya faɗa a haƙƙin annabi Musa satajiduni insha Allah satajiduni insha Allah sabiran wa qala ta'ala ya faɗa a haƙƙin annabi Shu'aibu satajiduni insha Allah min satajiduni insha Allah min as-salihin qala ya faɗa ila yau
ما أريد أن أخالفكم إلى ما ألهيكم عنه إن أريد إلا لصلاح ما استطعت وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهيكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وقال ubangiji ya faɗa ولوطنا سيناه حكما وعلما walula na tainahu hukuman wa ilma ubangiji ya faɗa إنهم كانوا يسارعون في الخيرات innahum kanu yusari'una fil khairati hay zuwa karshen aya قال sufyan sauri ya faɗa والغزل shine al-wuznu da'imu في أي a cikin ayoyi wanda suke masu yawa ذكر فيها wanda aka ambata a cikin su na daga tadodin annabawa da kuma kyawawan ɗabi'unsu mai shiryawa a fasikan nan tasu وجاء من ذلك ya zo a cikin wannan nan ka cikin hadisai masu yawa قوله صلى الله kamar faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace hakika dai mai girma dan mai girma dan mai girma dan mai girma shine annabi Yusufa dan annabi Yaquba dan annabi Ishaqa dan annabi Ibrahima shi ma annabi ne dan annabi ne dan annabi ne dan annabi ne ya zo a cikin hadisin Anas dan Maliku وكذلك الأنبياء yace to haka nan annabawa تنام أعينهم idaniyarsu suna rantsawa لا تنام قلوبهم amma zuciyarsu babu tana bacci وروي أن سليمان an rawaito cewa annabi Sulaimanu كان مع ما أوتي من الملك ya kasance ta ga abin da aka ba shi na daga mulki لا يرفع بصره baya iya daga kansa zuwa sama saboda kaskantar da kai da kuma tsoron Allah ta'ala Mm.
وكان يطعم الناس annabi Sulaiman ya kasance yana ciyar da mutane abinci daɗaɗa يأكل الخبز shi kuma sai ya ci gurasa ta sha'ir وأوحي إليه an yi wahayi zuwa gare shi يا رأس العالم ya shugaban masu bautan Allah وابن مهجتنا ya dan tabarkin nan na masu gudun duniya كانت العجول da cijuwa ta kasance tana bujirowa annabi Sulaimanu وهو على ذي shi ma yana kan wato iska في جنود a cikin runduna ta sa ويأمر to الريح sai umarci iska فتكفى sai ta tsaya وينظر في حاجتها shi ma sai in duba a cikin bukatar wannan dattijuwa irin hadisin da aka karanta ɗazu game da sha'anin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma a cikin al'umma annabi Sulaiman ba a samu wanda ya tumi annabi Sulaiman ba sai a cikin al'umma mu Allah ka bani maganin wannan musiba Hmm.
ويمضي sannan ya wuce وقيل ليوسف an faɗa ga annabi Yusuf aka ce me ya same me ya faru ne kake jin yunwa وأنت على كذائب bayan ko kai ne kake taskar kasa قال ƙara sai ya ce أخاف أن أشبع ya ce ina jin tsoron kan na zama na ƙoshi فأنت الجاهل na manta da aljai a wanda yake mai mai yunwa وروى أبو هريرة sai da na abu hurairata ya rawaito Allah ya kare yadda gare shi أنه صلى الله عليه daga annabi sallallahu alaihi wasallama وكتب على داود القرآن an sauƙaƙe alƙur'ani a bisa annabi dawuda كان يأمر بجاه ya kasance yana umarni da dabba ta sa sai a وتسرج sanya mata siddi ويقرأ القرآن to sai karanta alƙur'ani قبل أن sun تسرج gabanin a yi mata siddi ولا يأكل amma baya cin abinci sai baya ci sai daga aikin hannunsa قال الله تعالى Allah ta'ala ya faɗa وأعلنا له الحديث مم.
أن اعمل سابغات وقدر تيسرا وأعلنا له الحديد أن يمن سابقات وقدر السرد وكان تعالى ربه Dama annabi Dawuda عملا ya roƙi Ubangiji ya azurta shi wani aiki بيده da hannunsa يغنيه عن بيت الله.
wanda zai wadatar da shi gabarin dukiyar baitul mali وقال صلى الله عليه وسلم manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa أحب الصلاة إلى الله mafi soyuwar sa- sallah zuwa ga Allah shine sallar nan ta annabi Dawuda وأحب الصيام إلى الله mafi soyuwar azumi zuwa ga Allah shine azumin annabi Dawuda وكان ينام نصف ya kasance yana rantsawa rabin dare ويقوم yana kuma tashi sulusun dare وينام yana kuma tashi sulusun dare ويصوم yana kuma yin azumi yawan rana guda sannan kuma yana shan ruwa rana guda kana ya labasu su yana sanya sufi wato tufafin nan na gashin tumakai sannan yana shimfida buzu wa ya'kulu khubza shay'i sannan yana cin gurasa nan ta sha'ir bil mai da gishiri warrama da tuka wa yanzudu sharabahu bidum yana kuma cuɗanya abin shan sa biddumu idan hawaye wa lam yura dhaika ba a sace ganin sa yayi murmushi ba ba'da al-qadiyya bayan tarku aula ولا تعكسا ببصره إلى السماء ba a sace ganin sa ya ɗaga kansa zuwa sama ba يا من ربي saboda jin kunya ubangijin sa madaukakin sarki ولم يزل باكيا bai guce ba yana kuka a rayuwarsa baki daya وكيل بكاء wakila aka ce a yayi kuka ne حتى نبت العشب من دموعه har sai da ciyayi suka ringa fitowa daga hawayensa وحتى اتخذت الدموع حتى دا- واتو- أخدودا har sai da gumi ya samu tafarki ya ba har ya samu hanya a cikin kundukuki na sa وكيلا aka ce كان يخرج متنكرا ya kasance wato wannan kisa da aka faɗa a baya kenan wanda aka faɗa cewa wannan ba ta da inganci sai da Ali ya ce duk wanda ya zantar da ita to za a masa bulala 180 shine irin kissar da Yahudawa suka cusa a cikin littafin musulunci to malamai tuni sun yi bayani akan da sun faɗakar akai alƙali iyar ma nan gaba za mu ji bayani fulla fulla akai shehu tijjani an tambaye shi a cikin jawahirul ma'ani kamar shi shehu al-harazmi yake cewa yace wasu altuhu na tambaye shehu tijjani fi haƙi sayyidina dawud alaihi salam a haƙin annabi dawud annahu tamanna bi qalbihi tamanna kaza bi qalbihi wa amara rajula bi kaza li yaf'alahu wa kaza wa kaza wannan abin da ya faɗa kenan ma'ana lafazin ma bashi'i ne ba za a iya faɗa sa ba haka shi ya tambayi shehu tijjani akan lafazin a can baya dai mun dan yi karatun sa karatun mu na kwana uku da wuce cewar a a karerin da suka yi wai annabi Dawuda ya shiga cikin mihraba yana sallah akwai akwai akwai masu gadi mutum 36 a waje suna gadi to amma yana cikin sallan nan yana cikin ibada wai sai wani tsuntsu ya shigo sai ya kalli tsuntsun tsuntsun sai ta wajen wata taga sai ga ya gano tagar nan wai wata mata ta take wanka a can wani gida sai yake tambaya wannan wace ce aka ce ai mata kuriya ce aka ce ina kuriyan aka ce ai ya tafi yaki wai sai annabi sunan ya ce wai a sashi a gaba dan ai mashi hada da wuri to saboda haka wannan karerai ne wanda aka kirkira dan a ci zarfin annabawan Allah wanda ba gaskiya bane ba kuma malaman musulunci tuni sun yi raddinta tun a zamanin sahabban annabi wannan labarin yake shi za su yana da ce duk wanda ya zantar da shi yana mai gaskatawa to bula da ɗari da sittin za a yi masa to haka dole in za a zantar da shi dan a tsautar dan ka wani zai gashi a cikin wani ya dauka gaske ne wanda kuma duk littafin musulunci sun riga sun yi raddin wannan magana baki daya to su ba haka ba haka bane ba abinda ake nufi kawai a kamar yadda muka sani albayyinatu alal mudda'i wal yaminu ala man ankara yawa wanda ya da'awa cewa ina bin wani bashi to sai ya kawo shaida wanda aka tambaye shi wanda aka yi ƙara a kansa shi kuma wannan idan an rasa abu shi zai yi rantsuwa akan al'amar to wannan shine yadda hukunci yake kuma ba a yin hukunci sai an haɗa hasamai na guda biyu gawa ne gawa ne to amma abinda alqur'ani ya gaya mana inna hadha akhi lahu tisrun wa tisrun naja wa lina ismun wahida fa qala akfina wa azani fi kitab qala laqad zalamaka bi su'ali na'ajatika ila na'aji abinda Allah ya faɗa kenan lokacin da yazo yana cewa ga abin da ya faru wani ina da tama- ta- tunkiya ta daya shi kuma yana da guda ɗari ba daya ya matsa min sai na bashi ɗayan nan ya haɗa a cikin tasa to kafin a kira wannan wanan a tambaye shi ya aka yi sai ce laƙar zalamaka to wannan lafazin na annabi dawuda a kansa ne duk wannan abin ya faru saboda su annabawa shi ne ainihin eh laƙar zalamaka ɗin nan bisu alin nan suka yi lan aji a kan wannan ne wannan abin ya faru shi sa lokacin da aka tambaye shi jani da akan wannan magana ta ce ma'azallahi an yasura haza min masumi Allah ya tsara annabin Allah masumi kamar annabi Dawud a ce wani abu ya fito daga gare shi irin wannan sai sai shehu al-harazmi sai ce famin mata ba sayyidina Dawud ai tunda Allah ya faɗa cewa ya tuba kuma Allah ya ce mun gafarta masa to akan me ya tuba sai ce min zannihi annahu akhda bil hukmi saboda yayi rasan yayi kuskure a cikin yayi tarko aula a cikin wannan hukunci to a bisa wannan ne Allah ya wato ya tuba zuwa ga ubangiji Allah kuma ya gafarta masa sai da to idan haka ne zai cewa alharazin ne to me ma'anar in wannan abin da kuma haka ne to yaya ma'anar faɗin Allah fa gafarna lahu zalika me aka gafarta masa sai ce an gafarta masa wannan zatan zatan aka gafarta masa sai da to ai zato ba laifi bane ban ji an cewa alharazin yace to to ai ba laifi bane ba a cikin zahirin al'amari sai ce a akabiru siddiqina laifu ka gairi fa innahum yu'akhazuna bi masakil zarr yace ai su manyan bayan Allah wato ba kamar sauran mutane suke ba dan su dan abu kadan suka yi sai Allah ya kama su to a bisa wannan ne fa aka ce ya kasa daga kan sama annabi Dawud a bisa wannan abun aka ce yana kuka da hawaye har sai da hawayen ya samu kun guri a kunna kukinsa to wannan su ne bayan Allah wannan sassan ubangiji eh saboda haka wancan magana da magana cewa an yi khadi'a din to kada mutum ya dauka wata khadi'a ce babba da ake magana akan ta mu idan da mu ne ai sai zan wala ladan ne a gurin mu tsoron Allah ka ya kai haka je ka nemi haka wata rana a zamanin Ahmad dan Hanbali akwai Bishrul Hafi ban waliyin nan bishul hafi makocin shi a matsan hambali ne sai yaska ta zo take tambayar a matsan hambali tambaya ce da ni menene ta ce ina yin wato shiɗi na auduga wani lokacin a cikin gidanmu idan rana ta yi na amfani da hasken rana idan dare ya yi akwai wani makocinmu da yake kunna fitila to fitilar tana shigowa cikin gidanmu tsakar gidanmu sai zo daidai tsakar gidan sai yanzu zo zanga wannan shiɗin da auduga to halaccin wannan abin nake tambaya take tambaya a madan hanbali a madan hanbali sai ce daga ina yake tace ai ni ya bishir habiti sai ya fashe da kuka ita kamar a gidanku kada aka saka da kafa tsoron Allah wanda mu ayo muna ganin wannan abin ba komai bane ba bishir hafin da kansa yana cewa nayi wani zunubi da sai da shekara 40 na tuba zuwa ga Allah na kuka aka ce me kai ne yace wallahi zuwa ne na ci abinci hannuna da maiko na rasa abin da zan goge hannun nan da shi sai na zo gidan wani makocin makocinmu sai na zo na goge hannun na a jiki a bangon gidan na nemi gidan zan same shi masa bayanin ga abin da ya faru sai na samu ya rasu sai da shekara abin yana kuka zuwa ga Allah to irin wayannan bayan Allah sai ga rasa wai mu yanzu ina za mu ne ai irin irin su ne wanda idan an ce ran alkiyama an ce ku ku shiga aljanna ka ce ka ganka a ciki sai ka ji kunya wallahi me kai wa Allah wani irin abu kai to farar Allah mai girma ce Allah mun tuba mun san ba mu kai su ba ba kuma za mu kai su ba to amma fa laka ta huce wannan Allah ka gafarta mana ka yafe mana ka gyara al'amuran mu albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amin
وقيل كان يخرج متنسرا haka sai a annabi Dawud ya kasance yana fitowa yana mai badda kama yana ta neman labarin tarihinsa sai ya ƙara jin yabo gare shi sai ya ƙara tawaru haka yake sun an yabe ka to ƙara tawaru ba kuma kanka ya fara kumbura ba ai kai ga ka an yabe ka kai ne kaza ne kaza na'am an faɗa ga annabi Isa alaihi salamu Aka ce ina ma da za ka riƙi jaki ya dinga kika inda za ka je sai ce, Aini ne mafi girma ga Allah ta'ala, na daga ya shagaltar da ni da jaki, shi ma annabi Isa yana sanya wato rigar gashi, yana cin wato ‘ya'yan itaciya, sam sam annabi Isa babu yana fashi da gida, abin da bacci ya riske shi, sai ya rinza. mafi soyayyar sunaye zuwa ga annabi isa shi ne a ce da shi miskini wakila aka ce hakika annabi musa alaihi salamu yayin da ya zo wato ruwan nan na madayana ya zake masa sai da aka dinga gano wato kwarran mabukusa kasa a cikin cikinsa min al-kuzari saboda rama in ya ci abinci a ga saukarsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ita ga annabawa gabani na ana jarraba ɗayan su bil fakar da rafi wal kamal da kwarkwata wannan nan ka sun yi soyuwa zuwa gare su ya da kyauta zuwa gare ku annabi isa alaihi salam ya faɗa ga wani alhanzir da ya haɗu da shi sai ya da shi sauka lafiya sai aka ce alhanzir ma ka ce masa lafiya sai annabi isa ya ce ai ina kin kan na saba wa harshe na kan na saba wa harshe na da zancen mummunan zance shi sa alhamdur ma salamu alaikum sauka lafiya eh ai kaga wato irin kamar wannan kenan ko shugaban tabi'ai waisul karni wanda su jagororin aibatu suke yi iyayensa a can suka yi tunanin suke yi kamar yana ɗan taban hankali eh shi sa kawai sai aka musu sai buka a kofar gida shi abincin gidan ma baya ci ya ce akwai shubha sai ya tafi daji bola abin da aka zubar ya san wannan halal ne a gurinsa tunda ba wanda yake son wannan abu sai je ya dauka da shi to shi ma wata rana ya je yana ina ina cin ina cin cin abincin ashe can gefen sa kare ne yake ci sai karen ya haushi sai ce a ci gaban kan ci gaba na ban fi ka ba sai ran da aka ban takarda ta da hannun dama to a ranar na san na fi ka to wannan babban kalubale ne gare mu mu ne kullum Allah ya sa wala tuzaku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa amma wani ba kaza ba wani ba daidai yake ba wani daidai yake to kai daidai kake to haka dole yanzu dai gashi annabi yayi shaida akan hadisi yazo a muslim cewa inna khayra tabi'ina uwaisul karni abin da ya hana shi zuwa gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine hidima da yake yi ga mahaifiyarsa manzon Allah ya mashi da akan haka amma duk da haka gashi na cewa kare ban fika ba sai ran da aka bar takarda ta da hannun dama a ranar na sanna fika to Allah ya samu dace hmm Imam Mujahid dan Jabar ya faɗa yace abincin annabi ya al'ushuba wato ciyayi ne ya gabance yana yin kuka saboda tsoron Allah har sai da wato hawaye shi ma ya samu magudana a cikin kun da kuke nasa ya gabance yana cin abinci tare da wato washi dabbobin daji dan kai ya cuɗanyi mutane don yanzu suna cewa al-istinasu bin nasi min alamatul iflas eh sai bai cewa da mutane alama ce ta falas abinda ake so ga mumini shine kullun ya lazumci halwa ya kadaitu da zaman to yana son kadaitu kadaituwa ga ubangijinsa eh amma yanzu ko da ke zuwa yanzu ko kadaita mutum yayi kuma sai ya dauko waya kuma mutum shine facebook shine bude whatsapp shine wane ne da sauransu amma mu ga batun abin da muka sani a kadaitu ai ta tafakkuri zuwa ga ubangiji a dauki tarbi ai ta zikirin Allah to sai a an samu kusanci zuwa ga ubangiji to Allah ka taimake mu akan haka Imam Tabari ya kaito daga Wahab dan Munabbiyin cewa Annabi Musa alaihi salamu cewa yana yin inuwa da zana ya galance yana ci yana cin abinci umi fi nuqratin a cikin wani rami min hajar na dutse yana yin dole fiha a cikin ta idan yayi nufin zai sha irin yadda dabba suke yin dole saboda kaskantar da kai zuwa ga ubangiji da abin da Allah ya karrama shi na daga zancensa to kaga labaran annabawa a cikin wannan dukkaninsa abar rubutawa ce sibobin nan nasu a cikin kamala da kuma ɗabi'o'i kyawawa da kyakkyawan nan na sura da tadodi abin sani ne mashurai ne ba za mu tsawaita da ita ba saltafin ita karkai waiwaye zuwa abin da kake samun sa a cikin shashin shashin jahilan malaman tarihi da malaman fassara na daga abin da ya saba da wannan alhamdulillah